أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar subdu a nan masjidin sabirin huda ga wanka tare da magara inda muke gabatar da littafi na muwadda na imamu malik dan anis abu abdullah yau muna sudu hudu ga wata rajab hudu daga hudu ne hudu ga watan rajab watan rajab wata nawa hudu ga watan bakwai watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da hudu ga watan daya dubu biyu da ashirin da da biyar democrat allah ya mana mafaka bisa abin da za mu karanta gina yau ramadan sauran kwana hamsin da da biyar allahun ba daga nan ramadan muna cikin kitabun sabon babi kai yau zan mu hau sabon babi ya yi babun babun da gida ta kitabun sabon babi kitabun talaki atala saki kenan bayan can mun kare kitabun nikahi yanzu mun zo sabon babi na saki kuma karkashin saki ma littafin zai kawo ma babi babi wata da matsaloli na malamai aure da saki ya yi batsala da wanda akwai malaman da ba su ba da fatawa ma akan saki da aure saboda kuma matsala ishtihadiyya da sabani da kaza da kaza zai ga wasu suna nisan da bada fatawa ma kan wani kina zama hau kitabul kitabul talaq babi wanda yake bayani akan saki at-talaq lugatan menene ismul masdar ne na talaqa ko lugatan talaq ne zati a lugar talaq talaq talaqa ya tarko tarko ya ka daure ya kuma ka kafe shi sai ne ya kunce shi ko alluga a shari'a fa istilahan zamu doke shi mi a talaka istilahan halal qaidin nikah aw adu kenan warware igiyar aure gaba daya ko warware igiyar aure shashanta ko kuma ka ce rafa'ul qaidi sabitu bin nikahi warware kullin da aka yi na aure a warware shi ka zo ka ganta ka aure ta an baɗe ta kuma a warware shi ne attala warwarewa kamar yadda can bayani a cikin kitabun nikahi da muka yi ai shi can bayan kitabun nikahi muka ce a hakamun taklifiya nan guda biyar hukumar taklifi guda biyar su ne ai haram makaruh ba da mine أحكام التكليفية خمسة الواجب الحرام المندوب المكروه المباح وانا سوني أحكام التكليفية أتن أوري أي متكي aure duka yana hawa a hakamar taklifiya aure na iya zamantowa wajibi yana iya zamantowa haramun yana iya zamantowa makaruhi yana iya zama ba kaza to shi ma nafsu shi saki saki shi ma duka a kama takalifiya guda biyu suna hawan shi gane da kuwa inda saki zai zamanto haramu da kuwa inda saki zai zamanto makaruhi da kuwa inda saki zai zamanto wajibi da kuwa inda saki zai zamanto mustahabi da kuwa inda zai saki zai zamanto mubabu halalun kira kamar yadda shi ma tun aure a haka kasancewa to sai bi su ban daya na farko a hakamu takalifiya na hudu ne mu dauki daga haramun mu dauki haram yaushe saki zai zama to haramun ne saki ya zama to haramun yaushe ne ke zama malamai suka ce saki yana zama to haramun idan ya kasance saki ne aka yi shi ta hanyar talakul bid'i saki na bid'a wanda malamai suke cewa talakul bid'i to anan saki yake zamantawa haramun a yi shi talakul bid'i kuma ai lahu suwarun yana da hanyoyi a cikin babi duka zamu gansu daga cikin hanyoyin talakul bid'i wanda yake kasancewa haramun kamar a sakin mace tana cikin idda tana cikin al'ada a yi saki matar tana cikin al'ada kenan tana cikin al'adar da ba ta yi tsarkaka ba a sake ta tana al'ada kenan wannan sakin da za a yi a cikin al'ada haramu ne ana ce mai talakul bid'i amma dai malamai sun shi a kan in aka yi shi amma dai ya abu haka saki salasa marratin fi kalma wahida ko kuma fauka salasa marrat a yi saki uku ko bakwai ko ka saki so ɗari a cikin kalma guda kaga duka haramu ne wannan ba a yi amma dai in kai yayi kenan wata irin wanda shine suwar da talaqul bid'i wanda haramu ne ake yi a cikin karatu zai zo saki yana zamantowa makaruhi me makaruhi abinda ana kyama shi abu makaruhi in gai shi yastahiqul lawma wal itab walakin la yastahiqul hukuba makaruhi to saki yana zuwa makaruhi ne to ina ne saki ke zamantowa makaruhi inda saki ke zamantowa mutum ya saki matar shi akan ba a so makaruhi ne yi wannan inda mutum zai saki matar shi bidune ayi dalil kuna zamna da ita lafiya lau komi yana tafiya daidai ba wata banna tsakankanin ku kawai haka nan ka sake ta kaga anan malamai suka ce wannan sake makaruhi ne kana zamne da matarka lami lafiya ba tsangwama ba ta dama hankali batta ma batta ma kawai haka ne suka zo suka suke kaga babu wani dalili to wannan saki malamai suka ce makaruhi ne me yasa zama makaruhi dan mimma yake labo min al mafasidi dan abin da yake janyowa ne daga banna kana zaune kufu ne ga suna suna zaune lafiya la komiya ta daidai sai ka sake ta diyan ku biyar an sama ka da ja ta biya wanda zai kai ta zama to gurgwa ko ta bata ka zo ka sake ta alaka ta zubunta ta musahara da aka kulla tsakankanin gidanku da gidansu an yanke shi da wani ba gamata ba sun sun zo kwasa kaya sai su rika cewa abin da ya raba abin da ya gama ya raba abin da ya gama ya raba kenan zumuncin an yaƙi shi tunda ai alakar ta gama gidan wani da gidan wani dalilin aure ka zo ka yi da igiya aure kenan kaga babu wani alaka kuma ga ka kai kuna zaman lafiya da kai da matarka kenan kaga a nan saki suka ce duk in kana zaune da matarka lafiya lau komai yana tafiya daidai makaruhi ne a yi saki saboda wannan saki in kai shi yana janyo banna yana rikita yan uwa yana bata zumunci yana bata zumuncin ka da sarkanka kenan ba da wani dalili sai kai hakuri ka zamna da kai da matarka ka suke ba kaga a nan saki ya zama mai makaruhi saki kuma muka ce sai na nawa biyu ko a hakamu taklifiya biyu maza na uku saki yana zamantowa wajibi a ina ne saki ke zamantowa wajibi kai ka sake ta inda ya kasance a cikin zaman auren da kuke da kwai isiyan da kwai sabawa Allah inda zaman da kuke kuna jewa kanku saban Allah inda har kun yi ta rikici hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliya sun zo sun zamna sun ga wannan auren gwanda a raba shi to wannan kawai wajibi ne a yi a dati shi kenan inda abin bai ja daidai nawa saurami a kama takalfin su mine mustahabi saki na zawa mustahabi ina ne saki mustahabi ne kai saki inda ya kasance ita matan laisat alfifa ba kaman maki ba bata kame kanta mata ta ka bata kame kanta to wannan mustahabi ne ka suke ta me yasa dan abin da zai janyo na bata ma mutunci da kuma zargi da bata ma iyalai tun da bata kame kanta ai za ta zanyo kai mai mutunci a yi a zarge ka zaka zamanto iyan da take samu a yi a zarge su kenan ka ganin suke ya zama mustahabi wanda kudu sai wanne saki mubahu shine halal saki yana zamantawa halal shine sakin da kawai kuna zaman aure ne kuna zaman aure kuma kaga baka sarta baka kwanta ma ba kuma kaga bai ci wannan kai baka bukatai wani jin daɗi da ita to ya zai da ka zauna ka shiga zunubi wanda ne ku rabu da ita amma dai shi karkashin da saki ke zamantawa halal imamun nawawi ya ce shi saki ba yanda za a yi zamanto halal sai dai zamanto duka a kama taklifiya kinan guda hudu imamun nawawi ya ce ba yanda za a yi saki zamanto halal ya kawo hujja da wannan hadisin abagadul halal ila lillahi at-talaq wa in kana hadisi ne da if cikin malamai albani sun da afashi amma da imam nawawi yace ba yadda za a yi saki ya zama ko halal tunda an ce abu na halaka wanda Allah yake hushi da shi shine saki kenan me kike so a cikin wannan tafi zamu ga saki yana doka a hakamu taklifiya duka guda nawa guda biyar kuma saki malamai sun kasa shi gida biyu da talaqu sunni da talaqul bid'i da saki na sunna da saki na bid'a wanne ne saki na sunna saki na sunna ka sake ta in za ka yi sakin ka yi saki daya ka yi saki daya ko da za ka yi wani sai ta je ta kare ita ta yi ta yi zai kara mata wani ko bacin wannan ka sake ta a cikin tsarkin da baka saji da ita ba mun gane ta kare al'ada ko bayan al'ada ba ka sadu da ita ba sai ka suke da shi ne suke da suna ke da suke da suna ina ne kakai saki a jere ko kuma tana ka sake ta tana cikin al'adar ka ta kare kamar ka kara mata wani bai ba ka sake ta cikin ta kare tsarki kuma baka tafi da ita ba bayan tsarkin da ta kare kenan shi da saki na sunna saki bayan ta ƙare tsarki kuma ba ka sadu da ita ba bayan tsarkaka da ta in ka suke ta wani shi da saki da sunna kuma shi ma ya kasance sakin da ka bata a nan ɗaya ne ba ka kushe uku ba ka ka buga gaba ɗaya kenan wani shi ne malamai suke cewa talakul sunni shi kuma talakul bid'i ka sake ta ka bugi ka kartushin gaba ɗaya ka bugo su ka yi uku ko goma a kalma guda ko kuma wani ko kuma tana cikin al'ada ko kuma cikin ta ƙare al'ada ka taɓe ta kaske da kenan wannan shi ne duka talakun bidi kenan wannan shinhuda duk a cikin karatu amma dai duk zai kamun wannan nau'i da saki sai kamun mu babi na farko sai ce babun ma ja a fi albattati in aka ce battati yankewa kenan abin da ya zo a kan yankakken saki yankewar igiyar aure ma ja a abin da ya zo fi battati a cikin yankewar igiyar aure sai karuwa ta hukuci
حدثني يحيى عن مالك ubaidillahi ya ce yahayar laisi ya ba mu hadisi an malikin daga maliki dan anis rahmatullahi alaihi annahu balaghahu annahu balaghahu labari ruwaya ta isko imamu malik anna rajulan qala li abdullah bin abbas wani namiji ya zo cewa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abdullah dan abbas
inni tallaqtu imra'ati namiji da yazo gurin sahaban manzon Allah Abdullahi dan Abbas sai ce mai inni tallaqtu imra'ati ni na saki matata mi'ata tatliqatin ba ma uku ba na sake ta so dari fama za tara alayya to me kake gani a kaina ya Abdullahi dan Abbas faqala lahu ibnu abbas sai Abdullahi dan Abbas ya ce wa wannan mutumin
taluqat minka li thalathin
ta saku gare ka uku
wasab'un wa tis'una ittakhadhat ittakhadhat biha ayati llahi huzwa saba'in tis'in da tis'in da bakwai ɗinku ka ɗoki ayoyin Allah ne akan wasa wannan ruwa ke kenan wannan ruwa wannan je zuwa gurin Abdullahi Abbas ya ce wa Abdullahi Abbas na saki mata ta so ko ɗari sai abu ɗan ba sai ce to mu mun ɗauki uku ta su kuma takka ta su kusa uku ba komai wannan kuma tasirin da bakwai ɗin ka je ka rike su su ne matsayin da ka ɗauki ayoyin allah kan wasa saboda aiki a talaku marar dani bi ake yi fa imsakun bi ma'arufin ne ko kai kuma kai zo kace ɗari kenan kamar kai izgili ne da ayoyin allah to mu mun doki ukun tasa ko wannan matar ta ba komai wannan kuma 97 kamar yadda ka doki ayoyin Allah ne akan wasa to wannan ruwaye ita ce wadda a nan kenan mai zagari kenan wannan ruwaye da imam maliki yawa da ita ita ce tushen ruwaye da imamu na maliki abu abdullahi ya ji a kan yin yin saki salasa maratin fi kalma wahida taso kun ga wannan ai matsala ce abin da farasawa matsala ce filafiya to jamhura yana su a a jamhur suna kun jamhur suna yana uku a kalma guda a a jamhur suna uku ya fi yawa a in mutum mazahib da suka sun a kan ukun nan in gaishe uku fi ai kishi ɗaya ne da kwai ya sake ta so uku a kalma guda ya ce mata na sake ki so uku da kwai kuma ya sake ta so uku a majalisi guda a majalisi guda ya ce mata na sake ki na sake ki na sake ki ko wani a majalisi guda ne amma dai yayi takara ya maimaita yake na sake ki na sake ki na sake ki da ko kuma na sake ki so uku wannan duka jama'a sun ji akan wannan kawai a tafin kiyar da jirgin gane da zama karanta a tamhid ilifin duka jamhur sun ji akan wannan duka ɗin mutum masahibi imamu na maliki abu hanifa ahmadu shafi'i duk sun ji akan wannan duk wanda ya saki matar shi saki uku a kalma guda ko saki uku a majalisi guda ya maimaita su uku ta saki hatta ta kiyar da jirgin wannan jamhur haka suka ta yi amma dai da kwai waɗanda suka sabawa wannan kawai waɗanda suka ce in ka sake ta so uku a kan ɗaya yake amma da imam na maliki aina ɗai abu hanifa shafi'i dukka sun ta akan wannan kuma daga cikin sahabai abdullahi ɗan umar da imran bin hussein duk sun tafi da kan wannan wanda ya saki matar shi kalmatun wahida so uku ko a majalisi guda sake ta so uku imamun a imatul mazahib sun ta akan ta saku ta rabu da shi ta tun kiyar zaujin gaira sai ta sake wani aure kuma a cikin sabon muka ce abdullahi dan umar imran bin hussein da sauransu duk sun tafi akan wannan sai dai aka samu bangare guda wa'ansu a imma na andalus su sun tafi akan wannan fatawar da ta zamani da yake wace ta daya ake dukkan shi wanda sauki matar shi sau uku a kalma guda sai a ɗauke shi a ɗaya kuma wanda shi ne ra'ayin ibn taimiyya da almajirin shi ibn taimiyya ibn taimiyya ya tsaye a kan duk wanda ya saki matar shi sau uku a kalma guda sai a ɗauki manne ɗaya almajirin shi ibn kayyim ma ya tafi a kan wannan amma dai ruwa wannan ta abu ɗan abbas abdullahi wannan abrawa dan abbas din ka gane ai shi wannan kalma guda ne ya take ta sunawa so dari sai dan abbas ya ce mai ne mun doki uku kaje da sura to shi abdullahi dan abbas shi sai aka samu ruwaya bi da gure shi sai almajirin shi ba sai suka rubuta gida ne amma dai mafi yawan almajirin abdullahi dan abbas sai suka je akan fatawan malikin nan na in ka sake su uku a kalma guda ta sako tunda shi abdullahi dan abbas ai shi ya rawaito wannan ya yi fatawa akan wannan kuma ne ko to kuma abdullahi bin abbas ya rawaito hadisin da wanda suka tai akan bai tafi ba hadisin muslim da ake ka hujja shi kuma can ma abdullahi bin abbas ya kashi kenan kaga abdullahi bin abbas ruwaya bi ta zo ne to sai aka ce daga cikin almajirai shi mafi yawan almajirai sun bi wannan ra'ayi suna fatawa akan duk wanda ya saki so uku a kalma guda ko so uku a majalisi guda kawai ta saku har sai ta yi wani aure sai daga cikin almajirai shi dawis shine ya akan wancan ra'ayin na akan da za a ɗauke shi to muka ce kuma daga cin suwa a ima ibn taymiya ko muna da ibn taymiya muna da mawayin shi ibn kai to ma ina muke makarantar da guda biyu wata makarantar da muka yau su ma ba a ji su jimsa ka wata makaranta muke eh da ruwayar musulun su wanda suka je a kan saki saki uku saki uku in kai shi a kalma guda a ɗaya ake lokaci ko in kai shi a majalisi guda a ɗaya ake lokaci muka ce ruwayarwa ruwayar abdullahi ɗan abbas da take sai yi musulun abdullahi ɗan abbas ƙale ce kana talaku salasa ala ahadin rasul sallallahu alaihi wasallama kana talaku salasa ala ahadin rasul sallallahu alaihi wasallama wahidatu saki uku ya kasance wanda aka yi shi a kalma guda a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ana ɗaukar shi a ɗaya hadisi musulun sai ce wa zamanin abubakar haka yace a zamanin abubakar ma ana ɗaukar shi a ɗaya wa sadaran min khilafat umar da kuma farkon khilafar umar bin haɗar shi ma ana ɗaukar shi a ɗaya yace hadisi waya tace fannin mata ta ba annasu fitala lokacin da mutane suke yawan yi saki suke aika-aika kowa na wannan nasiki nasiki su uku ƙala umar sai umar ɗan haɗa halifa sai ce innan nasu ƙad ista'ajalu mutane suna gaugawa fi amarin a cikin al'amari kana telefon fihi anatun al'amarin da yana da jinkiri ba a yi shi ce a yi shi da gaugawa ba suke gauga akan wannan to falau amdainahum alaihim da mun tabbatar da su akan wannan shi zai fi alheri ke umar sai a wannan ruwa sai suka ce sai umar ce daga yau duwanda ya saki matar shi so uku a kalma guda za su shi ne ce falau amdainahum alaihi fa amdahu alaihi sai umar ya dora wannan da ya kira kuma da kwan ruwa cewa kaba ko bin ruwa tun kukura an tani kistani fa ƙara kanat alfata ala ahadu rasul sallallahu alaihi wasallama wahidatan ga wata ruwa ce saki wanda ya kyakken saki wanda aka yi su uku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ana dokan shi akan daya to su su ibnu taymiya su ibnu qayyim da suka ji akan uku akan daya ake dokan shi suna bin hujjar su wannan hadisin da yake muslim su kuma wanda da suka je ba haka ba sun ka tawili da dama akan hadisin wa su ce hadisin kaza ne wa su ce kaza ne wa su ce ba haka yake ne ba sun yi shirki da dama kuma da tawai sai ka gani wurin da abin da zama koka a wannan khilafin malamai suka ce a wannan zamanin ta fi shahara a yanzu kan wannan ana yi wasa ba daga mutum ya ja aika aika ya yi saki uku sai ga duma da duniya da ke yanzu ya buga wannan ya buga wannan ya buga wannan wannan ya maida ne wanda ya ce fuka ha'u mafi yawan fuka ha'u ba su maida ba mafi yawan hadisi su maida su maida kaga mutum ya ta maida in gane da gani hatta malaman suna ko na zamani suna fara a wannan matsala sai dai kaga su a ko malaman suna na zamani a zamanin mu ne yanzu suna fara a wannan matsala amma dan su malikiya sun ji akan wanta su dan wani ibnu abdul bar ma fa sai a canza wannan matsala ɗin bid'a da wasu kisa ba shadda da mu kuma yanzu sai dauka ibnu abdul bar shi doka yi a can zamanin su ɗin bid'a su ne suke sabawa wannan fato a magana ibnu abdulbar to ina muke amma fato ka ce na eh to abin da zama gane dai suwa suka zuciya suwa a jamhur da yana suke kaganan ma ibn abdulbar yake cewa allazi zahaba ilaihi maliku fi anna talaqu salasa mujtami'atin la yaqana li sunnah wa anna zalika makruhu man fi'li man fa'ala min fi'lihi haka za qaul aksar salaf wa hum ma azalika yulzimuna bi zalika talaq wa yuharrimuna alayhi bihi imra'atun illa ba'da zawaj kama law awqa'aha muftarikatin inda jami' kaga ma ibnu abdul bari yake ce an da talaka salasa wanda ya saki uku a guri guda imam maliki ya ji akan abin makaruki ne amma dai mafi yawan sal sun tafi in kai haka za a lizamta ma ba za ka maida ta ba sai ta yi wani aure daban kuma haka wanda ya saki daban-daban a majalisi guda zakar abubakar bin abi shaiba kala hadisani ibn numair an a'amash an malik bin haris an ibn abbas kala أتاه رجل فقال إن أمي لك امرأته ثلاثا فقال إن أمك أسلاه فأندمه الله ولم يجعل له مخرجا كاغونا رواية ما ابن عباس بميدا ميبا kuma yace nan nan duk magana ibn wannan manguna da ibn abdulbar ne ka na kuma yake wa hadasa ne aliyu bin musahana an shaqiq an abi abdullah an anas qala kana umar idza utiya bi rajulin talaqa imra'atuhu salasa fi majlisin wahidin aw ja'ahu darban wa farqa bainakuma umar in aka zo mai da fatawa a kama mai ya saki matar shi so uku a kalma guda amma duka yake mai kuma sai sai raba tsakankaninsu ya ce hatta tun kya zaujen gaira kana abubakar nan daga cikin musulun na musallafa na ibn abi shaiba ya ce hadisana sahal bin yusuf an humaydin an waqin an sahaban kana su'ila imran bin husayn an tambayi sahabban manzon Allah imran bin husayn an rajulun talaka imra'atuhu salasan ga wanda ya saki matar shi so uku fi majalisin azma zama kalma guda kala sai imran sahabin ne ya ce asim bi rabbihi wannan yayi sabo ga ubangijin shi wa hurimat alayhi imra'atuhu kuma an haramta mai matar shi nan ma yace wa hadathani asbat bin muhammad annasi in qala qala ibn umar kaga nan miji sahabban manzo Allah imran bin husayn yace akan saki uku akan ma guda uku ne abdullahi dan umar ma yace akan haka yace man dalaka imra'atuhu salasan duk wanda ya saki matar shi so uku faqad asarahu ya sabu ubangijin shi wa banatun minhu imra'atuhu ko matar shi ta rabu da shi kenan maza da sabaiwa abdullahi dan umar imran bin hussein ko kalkashin wannan sama sama ne na faɗi tunda yawa ne ibn abdulbar ya ka da ya zo ya ka wannan ruwaye ibn abdulbar sai magana da ƙasa sai ce la a'lamu li ha'ula'i muhalifan min as-sahaba illa ma hala zakarahu an ibn abbas wa huwa shay'un lam yarwihu anhu illa dawis kene ce la a'lamu li ha'ula'i muhalifan in shi ibn abdulbar ya ce ban gaba wanda ya saba wannan fatawai wata fatawa na ta uku ta uku a kalma guda a ukun ta take wanda ya saki a kalma guda uku a ukun ta take ibn abdulbar ya ce bai gaba wanda ya sabawa ba wannan mas'alai cikin sahabbai sai dai abin da ya zo an batan shi daga abdullahi dan abbas hadisin da yake musulmi wa huwa shay'un lam yarwihi anhu illa dawus ya ce ita kuma wani ruwa ta ibn abbas da take muslim dawis ko sai dawis ko sai dawis kadai dawis kadai daga cikin almajiran shi kadai ya rubuta wannan wasa'ir ashabihi rawaw anhu khilafahu sauran sahabban wa abukan almajiran a ibn abbas sun rawato sabanin ruwa abin da ya wadi a cikin muslim sai ce huwa qaula hasan wal qasim wa ibn shahab wa jama'atun wa qad an ibn sirin wa sha'bi wa da'ifatun nahwa qaul shafi da sai je kuma da yace zakar abubakar qala da sunan usama an hisham qala su'ila muhammad bin an rajulun yatalu imra'atu salasa fi maq'adin wahidin qala la a'lamu bi zalika ba asan kaga wannan yace la a'lamu bi zalika ba laifi hatta laka abdurrahman bin auf imra'atu salasan falam yu'ab alayhi kaga cikin wanda saka sauki a kan abin ibn abubuwar ci gaba da cewa amma ruwa ibn abbas bi ma'ana balagun malik wannan ai a hadisi na ibn na da muka waɗi wannan ai ya zo ba na gani ko ya ce zakara hufi awal hadar kitab an ibn mas'ud aidan da mai zawa da kuma ruwa ibn mas'ud tace zan karanta bayan wannan sai ce wa ma kana mi ma'ana zalika da wanda yake ma'anar wannan ruwayoyin da muka faɗi gaba ɗaya kenan duka suna tayya akan wanda ya saki a kalma guda ta su da ruwa ne ya ce hadisi ni ubad bin awam an harun an antara an abi kala kuntu jalisan inda ibn abbas fa atahu rajulun fa qala ibn abbas inni talabtu imra'ati mi amara wa inna ma qultuha marra wahida fa qala banat minka bi salasin wa alayka wuzur 97 in ruwa da ta wuce kaga ina ma ibn abbas yayin ya tabbatar da shi mu ci gaba sama sama ina tsallakewa ibn abdulbar yake cewa fa hadha sa'id ibn jubair wa mujahid wa adai wa wa amr ibn dinar wa ghayruhum yarawna anna ibn abbas fi talaq salasa mujtami'atin annahunna lazimatun waqi'at kenan kaga wannan malaman da ya zana sai sa'id ibn jubair da mujahid da adai da amr ibn dinar da sauransu su suna ga ibn abbas ma ji akan duk wanda ya saki so uku akan ma guda wannan ta saku وكذا روي عن محمد بن إياس بن بكير ونعمان بن أياش الأنصاري توانا da sauransu dai kenan wannan kan mu jadika mi zan mu gane ana sai mai ci gaba mafi yawan malamai waɗanda suka fice sun ta akan saki uku a kalma guda tafi su ne daga cikinsu muka ce muka zana muka zana wa gasar nan ya zana su ɗan mu zana su a littafi ƙala abu umar fa ha'ula sahaba kulluhum qa'ilun wa ibn abbas ma abun bi khilafin ma rawahu an dawus ibn abdul ya ce fa ha'ula sahaba wannan sahaban da ya zana sai ibn umar sai imran bin husayn kulluhum qa'ilun duka sun wadi wannan magana ta me ta uku ukun da take mun gane bi khilaf dawus banda almajiri shi almajiri ibn abbas shi ne yace uku a yake tare da ruwa da take muslim wa ala zalika jama'atu ulma'u tabi'i ibn abdul bar yace haka jama'a malamai tabi'ai a wannan fatawa suke wa immatul fatawa fi amsalil muslimin da kuma a immal fatawa masu fatawa na cikin al'ummomin musulmi wa inna ma ta'allaka fi ruwayati dawis ahlil bidai kaga shi tsananta ma ga malikan ne ya tsananta sai waɗanda suka watan ruwaya ta uku a ɗaya ahlil bidai ne ma to shi kuma ahlil sunna ma sun ji akan uku ɗaya ce na ibnu abbar ya ya tsananta mu kuma ana wani na ga mu khilaf mu wani na ga yanzu ana ɗan da suka ji akan wancan ko to kaga anan shi ibnu abdullah da yazo sai waɗanda suka ji akan uku a ɗaya ne wani bid'a ne ma abu ne a can zamanin sai ce amma dai na malamai sun ji akan ya tsananta tunda an samu su ibnu taymiya su ibnu qayyim duk sun yi akan saki uku a kalma guda ana ɗaukar sha ɗaya kuma hadisin su yana sahihul muslim suna da hujjar su mai kwani mun ga wannan ko sai zana ma da sama-sama sai ce wani man kalibi anna salasata fi kalmatin wahidatun talzamu mawqiha cikin waɗanda suka ce saki uku a kalma guda yayi ana ɗaukar a uku wala takillu lahu imra'atun hatta tankiha zawjan ghayrahu in mutum ya saki a kalma guda yace na sake ki so uku ba za ya maida ta ba sai ta yi wani aure daban suwaye suka ce wannan sai ce maliku imam maliku dan anas wa abu hanifa da abu hanifa wa shafi'i da shafi'i wa ashabu kuma yace wa sauri wa ibn abi layla wa auza'i wa lays bin sa'ad wa ubaidillah bin hasan wa hasan bin hayy wa ahmad bin hanbali wa ishaq bin rahuya wa abu sawr wa abu ubaida wa muhammad bin jarir dabari dukkan wannan sun ji akan me akan uku akan ma guda hukuci sai ce wa ma a'lamu ahadan min ahli sunna qala bi ghairi hadha illa hajjaj bin atadda wa muhammad bin ishaq wa kilahuma laysa bi faqihi nan ya shaddada ne eh shi yanzu ka ibn abdul ba wanda yake a wannan mas'alan ma sai wannan hajjaj bin atad da muhammad bin ishaq su ma ce musu ba faqihai ne ba to an ma dai da mafiyon malamai sun ji akan da kawai shi wannan magana da yi shi ba ibn abbar ya shi da shi dai kula sa kaulan mai zama doka jamhurin malamai su imamu na mali su abu hanifa da shafi da sauran da wannan malamai da muka zana su auza'i su laysu bin sa'ad su ibn abi layla su ahmad bin hanbali su abu saur su imamu dabari duka sun ji akan saki uku wanda ya saki matar shi saki uku a kalma guda ana ɗaukar shi a kuta su alfatta ne a tafi tashi da ne in ma kuma ku ce guda na ku shi ko sai mu koma ina sai mu koma musulun hadisun shi ma abdai ɗan abasko ya ce saki ya kasance a zamanin manzan allah in aka yi shi a kalma guda uku ana ɗaukar shi a ɗaya da filafai abubakar da harkon filafan kuma sai da mutane suka yi aika-aika a kan saki sai umar ce ya mai da shi shi ne abin da zama gani wannan matsala ce gaskiya musamman wannan zamani an yi saba a kanta wannan zamani a wannan zamani da take ciki tun da aikin su ba da ba a cika saki ba amma dai ainihin zamanin aiki ta wannan aika-aika mutum sai ce uku a kalma gudan nan duk zamanin sauran da ya samu wajen malamai goma ya dannawa a samu a goma rabi su ce mai sahau fatawai a imatul mazahibi su shaddada da malikiya su ce batta mai duwa rabi kuma su ce mai ga ibnu taymiya ga ibnu qayyim ga ga kuma ga ya sake ta saki uku da iya wajen nawa takwas ko iya goma ina zama hawa kaga dama da in munyi munyi ma da dai mai dada sai dai mu ci malama bai bai ina zama hawa shi dai jamhur dai suna ra'ayin su maliki jamhur suna ta amma dai muna ta dawa da kwai ibn taymiya ko da kwai ibn qayyim to a shahidai nan abin da zama doka duk da mun kawar abu a ce fakta da magabata kenan nan kowa na da magabata kamar ka ɗauki abu da ka je wani iya doka ke ɗauki wanda suke cewa uku a kalma guda ba amma yadawa kamar bai aiki da hadisi ba ko bai da magabata ka ga yana da magabata kenan ka koma wani tamhid shuruhu ne na mawaɗa gaba ɗaya ibn abdulbar diya ka wannan matsalolin kuma kuma a ta ibn hajar diya ka matsalolin nan na sun ce kaza sun ce kaza kenan mu gane wannan asar ma da suka wuce a hadu sunna wa jama'a da wanda suka wuce da na zamani ne yanzu duk a safas ko a yanzu mutum malamin sunna guda goma in kai wannan aika aika ka buga musu ba duka wasu ce ka bai da mafi yawa muhaddisin su ce ka maida ta fuka haɓu su ce ba ta maiduwa to ina kaje amma da in kai alƙali ne mai shari'a sai ka wama ne ke garin ba ka maida ta ne gaskiya da iya goma ya yi aika aika ta yi shaɗi ya ce na su kike su kuku a kalma ko iya goma masala za a musa to sai ce mu je shi مجيء قال وحدثني عن مالك أن- وبيد, أنه بلغه وبيد الله يتي يحيى الليثي يا بان حديثي عن مالك دغ مالك انه بلغه labari ya isko mai ko ruwaya ta isko mai أن جاء رجلا anna rajulan wani namiji نعم إلى عبد الله بن عباس wani namiji ya zo gurin sahabban manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud إلى عبد الله بن مسعود ya zo gurin Abdullahi dan Mas'ud فقال sai ya ce wa Abdullahi dan Mas'ud إني طلقت امرأتي ni na saki matata ثمانية تطليقات yace mai na saki matata saki takwas فقال ابن مسعود sai ibnu Mas'ud yace mai فماذا قيل لك to me aka ce masa kenan ai ibn mas'ud ya gane kan yazo ya tambaye shi ya tambaye wata shi ne ce to me aka ce ma wata fatawa aka baka sai ya ce قال sai wannan namiji ya ce قيل لي an ce mini إنها قد بانت مني wannan ta rabu da ni ta haramta gare ni hatta tun kiyar zaujen gaira shine ba da mini ta rabu da ni har sai ta sake wani aure haka aka wani fata ba to Fa- tsayan kafin ibn mas'ud ma na da wannan imam maliki ibn mas'ud ma wannan ruwa suka dora ta sai ya ce faqala فقال ابن مسعود sai abdullahi dan mas'ud ya cewa wannan namijin صدقوا من طلق sadaku sun yi gaskiya kenan wannan kawai sai ta tunke a zaujen gaira sai ibn abbas ya ce mai من طلق كما أمره الله shururar wannan fatawa ce man talaka kama amara kullahu sai ibn mas'ud ya cewa wannan namijin wanda ya saki kamar yadda Allah ya umarce shi yani Allah ya umarce shi a talaku shi da talaku su digo ta kaji tsarkin da ko a tsarkin da baka ka kai ta ba ka sake ta ana kuma shi ma saki daya in ta kaji ita ta komo kwana kayan ita da kayan da iyaka mai rusa in ya so da sauran kartushi ne guda ko in ka kara kake shirin wannan kenan a haka ne kaje kenan shi ne Allah ya umarce mu ko to shi ne na Abdullahi dan Mas'ud ce mai wanda ya sake kamar yanda Allah ya umarce shi فقد بين الله له to ai Allah ya bayyana a talaku ma da tare Allah ya bayyana to ومن لبس على نفسه labasa لبسا wanda ya takula a kan shi takulawa ya rikita a kan shi lissafi ai zuciya ce ta ɗauke ka kaje kace na maka uku a kan mawa kenan ka takula a kan lissafi to kenan wanda ya takula a kan shi lissafi
جعل جعلنا لبسه م-
mulsaqan ملصقا به sai mu sanya abin da ya cakulawa kan nashi yana like da shi kenan ba mu kare sauki لا تلبسوا على أنفسكم la talbisu ala anfusakum kafurka cakula al'amuran shari'a a bisa kawunan ku ونتحمله عنكم mu ko mu zo mu ɗauki wani abin tun da Ruwa.
mutum yanzu da gajiya aika aika a kalma guda ya sake ta duk malamin garin nan da wasu ɗin ba ya yi ta danna ba a kalma guda ya sake ta cikin washi ne ya sake ta aika ta ne duk ya gaji matsalolin da duk ya rike su a yi ibn taymiya ya ce kaza ibn qayyim ya ce kaza malikiya ce ta hana amiru kaza kaza duk ya rike matsalolin kenan me yasa yi wannan ai shi ta kula kai shi lissafi ya janyo wannan to shi da Abdullahi dan Mas'ud yace la talbisu ka ku takula a bisa kawunan ku kun kun takula wa la tahammalahu alkum ko mu dauki abin kenan haka ne malamai suna conscious share da ku da kai aika aika kawar da malamai in kai sallama ka ji magana wannan ya ma lili ya ba ka tawa a zuciyarka bai mai bakai da ba sai ka ji gurin malamin gaba kenan ra'ayi wata fatawa ta ma'ana wadda ta yi daya kenan shi ne ce ka ku rika cakula in kun cakula mu ma za mu cakula ku je ku cakula ko mu ku dora mu aiki kenan la talbisu ala anfusikum ka ku rika cakula shari'a kan kawunan ku wa natahammaluhu ankum ko mu zo mu doke akan mu doke akan mu yauna kenan kai shi ne ba fatawa me matsayin shi shi malami ne ba da fatawa wannan malamin sai tsoron fatawa yanzu kawai misali ga malam bashara to malam bashara sai ya ce isma'il duk sun yin da kai kawai ne ne duk sun yin da kai ne ne kenan duk wani abu da isma'il kuma malam bashara ya yi sun yi ai kudi ta yaza a ɗauka ko in an tashi wanda aka ba kudin ya laifi ko kuma malam bashara ne a'a kai da kama a wa ma to in an ma aika aika wa zai kama shi zai kama to haka ne matsayin mai ba da kafa ai shi mai ba da kafa ibn al-qayyim ya ce da shi wannan ilamun muwakkiina an rabbil alamin su ma ta fadawa kamar sun yi ne suke da sunan ubangiji da aka kai kamar a sun yi da suke da sunan ubangiji da aka kai sun aikata wani ce yi ka za ka kai ka za suna ba da hukuncin Allah kamar sun yi ne suke kenan kai ne yin sun yi da sunan ubangiji kana yin fadawa in an yi laifin wa zai da kai wuzurin wanda yake fatawa wanda yake bada fatawa kenan shine ibn mas'ud yake ai da wani ibn kayyim da yake ilamu waki na arzan alamin eh shi ne fatawa kamar sa hannu ne yake da sunan ubangiji azza wa jalla malam na yi kaza eh yi kaza na sake ka sau uku mai data ta yi kaza mai data ai me ke garanti ne ke ba da ko to wa ke ne to zama da an su fadawa irin wani zubin da zamanin ne da ga ana saki a rikin su ciwo a ina ne da duk mutane da su zo na kaso wani da ai ku so na kaso ku rufi yanzu mu ai zamani sai ka zama ba da wuya ka samu wani zuciya bai sani ba in tambaya ɗari za mu kasance ba wani shakku kawai da ake yi musulmi ibn kaza ibn kaza ibn hazar alban duk kai ka fata to wancan malamai da suka wuce musu wannan tsoro suke ba ka sa ba ne ba har su imam malik da tsoro ba ka sa su gaba kai ta musu kai ta musu suna ba su sa tsoro suke saboda sun san me sa hannu da suke tsoro ne eh dole sai tsoro to shine wannan kawo magana Abdullahi dan Mas'ud ya ce ku cakulawa akan ku kuma ku zo ku dora mu to huwa kama ya kuluna wannan sakin yayi kamar yadda suke faɗi kenan kaga shi ma na Abdullahi dan Mas'ud yana kan ra'ayin saki uku akan ba guda uku ne to wannan ruwayan biyu su ne imamu na maliki da sauransu ya kawo da kuma malikiya da kuma wanda muka zana wannan suka ce kawai in ka saki matakka saki uku a kalma guda ko ka take ta saki uku a majalisi guda kawai hatta ta kiyan sau ko muka ci a yi mutum mazhabar da duka aka suka take kuma daga cikin malamai da muka tsara amma dai mun zana sulhun ku ayyana ji ibnu tay ibnu taymiya ya ji akan hadisi muslim ko ibnu qayyim ma amma da ibnu taymiya shi ma haka su ne suna kara ana ɗaukar shi a a daya sai ya ce
قال وحدثني عن مالك ya bani hadisi an malik daga malik dan anis rahmatullahi alaihi عن يحيى بن daga سعيد yahya dan sa'id al-ansari عن أبي بكر daga abubakar bin hazam عن أب- بن مم.
أن عمر بن عبد العزيز umar dan abdul aziz al-khalifatul rashida al-ummawi نعم. قال له sai aka zo aka ce mai البتة ما يقول الناس فيها yankakken saki mutane me suke cewa a cikin shi nan kuma albatta kamar yanzu ka ce mata na yanke igiyar aure da ni da ke babu ne na yanke igiyar aure da ke to an wai ka san wani kyau kuma suna cikin da ka aure a kan mamat an wai ke yau ba a san da lidariya ba albatta yankakken saki ma ya kulu nasu fiha ya mutane suke cewa a cikinta wanda yake na yanke igiyar aure da ni ke to a nawa za a doke shi shine aka tambayewa umar dan abdulaziz sai ya ce qala abubakar sai ya ce abubakar ya ce shi wani abubakar lokacin da shi ne alkali a madina garin manzo na zamanin umar dan abdulaziz ya ce fa qultu lahu sai na cewa umar dan abdulaziz kana abanu bin usman abana dan usman ya kasance yaj'aluha wahidan in kace na sake ta yanke saki ana dokan shi a saki daya fa qala umar bin abd sai umar al-aziz dan abdulaziz ya ce law kana talaqu alfan da dai saki a shari'a an kai shi har dubu ne ma abqat al-battah min hashiya to in kace ka rabe da ita yankakken sake da ba a bar komai ba da ka kare dubu kenan shi guri Umar dan Abdulaziz wanda yake na sake yankakken sake akan nawa dubu uku sai ya ce man qala al-battah duk wanda yace na rabu da ke yankakken saki faqad rama al-ghayat al-quswa to ya jefi karshen abin nihin shi kenan ya jefi karshen sakin shi ya kare kenan kaga Umar bin Abdulaziz wanda yace matar shi na rabu da ke yankakken shi a wani soko ne amma da wasu da aka baya kuma su kuma sai an tambaye shi wani kake ni sai kace
wa haddathani an ya malik ba da hadisi an maliki dan anis an ibn daga shihab imamu zuhuri muhammad ibn muslim anna marwan bin al-hakam marwan dan hakan wanda yake gwamnan madina a lokacin kana yaqdi fi alladhi yutalliqu imra'atahu kana ya kaji ya kasance yana hukunci fil lazi a cikin wanda ya dalluku imra'atahu ya saki matar shi al-battah saki wanda yace na sake ki yankakken saki annaha thalathu tatliqat marwan yace saki uku ne kai hatta kin kiya zauna gaira
qala malik imam malik yace wa hadha ahabbu ma sami'tu ilayhi wannan shi ne mafi kyawun abin da na ji a cikin wannan matsalar da na zaga ne da kuma wani tsauri da ya shi bai ce ba al'amaru inda na sai ce a hassanu a habu ma sami abin da nake so cikin abin da ke nan zaga ya ji kauli da dama da ta sabawa wannan to sai sabon babu yana ga sai ai babu ne zai mai gaba na tambaye shine wannan babun ma ja'a fi hiliyati wal bariya Ali- Khaliyyati.
haliyati ko wal bariyya.
wal bariya wanda shine wannan baban ai shi talaki saki yana zawa sarihi yana zawa da me da kinaya shi alqur'ani saki muje da Hausa ma nan kaga fi haliyati wal bariya in kace haliya sakakka ko kuma ke ku butattaci kamar da cewa mata ibn sai cewa mata shi ke ku butattaci irin kalmomi wanda za a ce an doke su saki ko ba an saki ba an doke su wannan shine baban zai ba a yanzu mu a addinance kalmar saki ta zo akan mi talaka ko kuma faraka alkur'ani kenan zaka mu yanzu sai kace je ka ce mata na sake ki to in kace ki iya da kai raga maki a hannunki shine karatun gaba raga maki a hannunki da irin wannan kalmar raga maki ana kace ana kace shi tana tada ne kace kace masa to ke kika sani raga maki a hannunki ko kuma ‘yan uwa suka zo suna sulu sai ka ce musu kai ku yadda ku da damu ka kai wanda ba kalmar na sake ki ne ba amma dai kalma ce mai juwayi da kamar amma da ita kalma ta alaka na sake ita ba ba wasa da ita sai dai in tana da karina ita ma ana wasa da ita ma tana zuwa ba daidai in tana da karina ina da zuwa kai na inda kashi na sake kin kai ko ba sake ba kai ni ba misali mala ya tunda yanzu mala ya san matar shi ta eh mala ya tunda matar shi ta je makaranta suna daidai kofar gida sai rike ta ya rike hannun ta biki zuwa makaranta take cewa dan Allah saka ni sai tatto ya zo wuce ya mata sai shi to na sake ki shi tatto na wuce bi zai doka eh to shi kuma ai ba karina shi ya tafi ki ya saki hannunta eh to kaga wannan ai saki sai da karina tana sakani shi shi zai wuce na ko gida tana sakani na ce ba dan Allah sakani shi zai ga faɗa ne mali tunda tana dan Allah sakani dan Allah sakani shi ko ne ta mala sai ce that's it to kaga biduni to ai babu eh kenan kaga na ba a rike shi ba sake tunda babu karina amma dai tatto mai wuce sai ya gudu ya ce ai amma da zai to kaga dalakan ba ta zo da karina ai sai abu na ta kira ta kare na ta kira ta dinde ko kuma kare gida tana so ta ji unguwa tana da Allah sakanni in je ya ce kin kare wuta duki kare wuta ita wata da Allah sakanni in je wannan duki shi mai ji mai ji ba sai an ce na suke da gidan na ta hana da ke gidan su ita kuwa da Allah suke da ce ka fanna ce ka kace mata na suke da gidan na to kari na ai kari na ai ba suke ne ba kai ko to irin wannan kari na ake to amma dai kalmomi yanzu na iya da kai raga maki a hannunki ke kika sani sha'arukun biha kenan duk irin wannan ya za ya ɗauke su irin kalmomi wanda kinaya ce ba ta sarihi ba shi na ta sarihi ya fito don da wannan ba neman bayani kawai ta ta kuma wanda ya gina bayani kenan irin wannan kenan shine karatun gaba ma ja a fi kace tun lokacin sai ya tashi في خلية والبرية وأش وأشبه ذلك kenan abin da ya zo a kan mutum da ya kayi bai yi ba amfura in mokin nasa ke ke dalaka sai ce ke an haliya kenan kamar da wasu halat sabili halattu sabili na barki na barki na barki ko kuma ce ke kubutatta ce kuna haɗa ke kubutatta ce ko kuma eh to amma da ai wani na haɗu wannan akan akan ce kamar ruwa da zama hawa da ta gaba ai shi wani da ya irin wannan umar bin haɗa bai aka ce a kira shi wanda irin wanda wanda ya ce raga shi ce mata ya raga maki a hannun sai umar bin haɗa ya ce a kashi ya zo suna ɗawa bi da umar bin haɗa sai umar bin haɗa ya ce mai na gama ta da ubangijin wannan ɗakin ni kake yi nan ku ai ba gurin ƙarya ne ba kuma gurin ga imanin su sai ce sake ce ne to kaga nan ne ake neman bayani kenan wanda sai mu bari a tunda sabon sabon babi ne sai mu tashi kenan dai mu tashi akan wani muka tashi kula su daga wani a kan samu sabani amma dai suwa suka yawa a jamhur ba su ne suka sai a kan hukun nan a hukun jamhur ne suka taka wannan duka a imatul mazahiri imamu maliki da shafi'i da abu hanifa da ahmad bin hanbali duk suna ra'ayin su malam don wannan malamin ne yake kibe da alamu musan ai wannan abu suna zuwa kuma mala ai ta zawa ai ta zawa mala yake bai da su sai ga kuma wani bai da ko kuma ce kan wani bai da eh ya je samu an kuma hadisin su ce mai data hadisi yana ina yana musulmi kana salatu fi kana salatu ala hadda rasul sallallahu alaihi wasallam ka kame kuma kace ibnu taymiya ibnu qayyim kaza na mai kabe da usuli kai na ke tsoyin duk abin da ne ko a fiye subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka kina Allah kai musatin gaba da rai da lafiya